الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna nan cikin kitabun tauhid littafin tauhidi babu qaul babu qaul masha Allah wa shi'ita babun haramcin haramci idan wani abu ya faru ka ce ba dan kai ba dan Allah ba da kai ba dan Allah ba sannan ka ce da kai ba dan Allah da wani ba mun tattauna a baya saboda kaman karishin wancan babin ne ba za mu dade ba kawai sharhin su za mu yi a gurguje a darasin baya tun mun yi bayanin haramcin faɗan haka masha Allah idan Allah ya so da kai ko kuma ba dan kare ba da barayi sun so ba dan abu kaza ba to wannan haramun ne kamar kayi shirka kayi shirka ga Allah ne kace dan Allah dan annabi ko ko kuma ba dan Allah ba da ƴan sanda ko kuma ba dan ƴan sanda ba wani ma ya cire Allah ma gaba ɗaya ka nuna ƴan sandan ne su kadai a'a ka sa Allah sai kuma karka ce da sai ka ce sannan ba dan Allah ba sannan 'yan sanda sun kawo mana ɗauki da mun samu matsala wannan babu laifi ka ce sannan duk na ba da misalai a tattaunawa baya su da ka za mu fara da an kutailata haka ne ko hadisin an karɓo shi daga kutailata kutaila ana karanta shi bitasgir kutaila ba katila ba eh kutaila bintu saifi al'ansariya sahabiya ce babbar sahabiya ce wannan take cewa anna yahudiyan wani bai yahudiya a can nabiya sallallahu ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam innakum tushrikun ku kuna cewa mu yahudawa mushrikai ne to annabi ai kai ma mutanenka suna yin shirka ita ba ruwanta gaskiya ko ta hannun waye ne sai a karba yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi fair hearing sai ya ce sai ya saurare shi ka faɗi meye matsalarka sai ya ce ta kuluna ai kuma mutananka suna cewa masha Allah wa shi ita idan Allah ya so da kai da kai annabi in Allah ya so da kuma kai annabi suna faɗan haka wa ta kuluna sannan kuma kuna cewa wal ka'abati na rantse da Kaaba duk wannan gaskiya ya faɗa wannan bai hudan sabin musulunta tun kafin masu zo suna haka so bayan sun shiga musulunci kaga abin da ke jikinsu ai fitansa sai a hankali ko to kuma suka ci gaba da faɗa annabi kuma Allah bai aiko ya ce ka hana su faɗa ba shi kuma annabi baya yi wa Allah shi shigi wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha annabi ba hana shi ba fa amarahum annabi sallallahu alaihi wasallam sanadiyan wannan ba yahudan da yazo yayi tambaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi bayan Allah ya mar izini an aradu a idza aradu an yuhlifu in sun yi nufin za su rantse ay yaqulu su ce wa rabbil ka'abati na rantse da ubangijin kaba kaga ba su rantse da kaban ba kenan in ka ce na rantse da annabi kai shirka ka zama mushriki zaka shiga wuta amma ka rantse na rantse da ubangijin annabi ba shikenan ba na rantse da ubangijin annabi shine Allah to sai ce a rantse wa rabbil ka'abati da ubangijin ka'aba wa an yaqulu kuma in sun zo za su danganta wani abu da annabi su ce masha Allahu thumma shi'ta ba dan Allah ya so ba sannan kai su ce sannan yana nuna da nufin Allah kenan akai rawahu an-nasa'i wannan imam an-nasa'i ya rawaito shi kaga wannan akwai fa'idodi cewa ba yahude ma ya san me shirka ashe ya san shirka karama ba yahude ya san shirka saboda dama masu ilimi ne na biyu dan mutum ya san gaskiya ba shi yake nuna sai zai karbe ta ba yanzu nan ba yahudawa sun san gaskiyar ba amma sun karba ba su karba ba sannan ana yin atafi ana rataye mashi'ar Allah sannan mashi'ar wani ana rataye su wannan babu laifi a kanta in kai da wawu kai da wawu shirka ne in kai da summa ba shirka bane duk mun yi magana a darasin baya sannan wannan hadisin yana nuna mana rantsuwa da wani Allah shirka ce shirka ce rantsuwa ga wani Allah ka ce wal ka'abati na rantse da ka'aba na rantse da annabi na rantse da wali na rantse da shehi na rantse da mala'ika na rantse da aradu duk wannan shirka ne da Allah kadai ake rantsewa man kana halifan falyahlib billah wannan hadisin yana nuna mana wajibcin karban gaskiya ko da daga gurin makaryaci ne makiyinka ka karbi gaskiya yanzu nan ba yahuda ne zai faɗi gaskiya amma annabi ya bar masa yahudancin sai ya karbi gaskiya yanzu kuma mu ba haka muke ba yanzu gaskiya ko daga waye ta zo in dai ba daga wajen naka ba za ka karba ba ƙarya ko mimuninta in daga gurin naka ne to gaskiya ce shi sa harkar ta'assubanci na ƙungiyancin nan yake cutar da mu yin ƙungiya ba laifi ba ne ka zama ɗan nasu jama'atu nasarul islam ka zama ɗan fitiyanul islam ka zama jama'a zidatul bida wai kamata sunna ko waccar ko waccar ka zama duk wannan ba laifi bane amma ka me da kungiyar ka in ba ita ba kowa ba musulmi bane ba wannan kuskure ne wannan kuskure ne wannan kuskure ne babba in wani mutum ya shigo kungiyar ka komai lalacewar sa mutumin kirki ne in baya kungiyar ka komai komai alkhairin sa mutumin banza ne wannan ba musulunci bane musulunci shine adalci to wanda yake nuna mana za a karbi gaskiya ko a gurin wane ne walahu aidan har yanzu an karbo hadisin daga Imam nasai an ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anhu ma Allah ya kara masa yadda anna rajulan wani mutum qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya gaya wa annabi masha Allah wa shi'ta idan Allah ya so kai ma ka so idan Allah da kai su ko ka so ya faɗa wa annabi haka fa qala sai annabi ya ce aj'altani lillahi niddan kana so ka maida ni kishiyar Allah ne bal ma sha Allah wahda in Allah shi kadai da ya nufa ko ni ban nufa ba idan ubangiji ya nufa zai yi kayansa so nawa annabi ya so ga yadda yake ga za a yi amma Allah ya ce ba haka za a yi ba sau nawa muna da misalai da yawa a Qur'ani da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya nufi shi yana ga yadda za a yi Allah ya ce a yadda za a yi nan ba shi za a yi ba ga yadda za a yi sallallahu alaihi wasallam da haka komai Allah shi kadai ne wal ibn majah haka ne ko ya zo daga ibn majah ani tufayl daga tufayl akhi aisha ta wannan tufayl din wan aisha ne Allah ya kara mata yadda yayar yayan aisha ne Allah ya kara mata yadda domin ita aisha mamatta zainab wacce ake ce mata ummu rumman Umurman mahaifin Aisha Sayyidina Abubakar ya aure ta tana bazawara ne ta taba aure asalinta matar wani ne wanda ake ce masa Abdullahi ibn Sakhbara Abdullahi ibn Sakhbara Al-Waqidi yake cewa ita Umurman maman Umurman Zainab kenan mahaifiyar Aisha ta kasance tana karkashin Abdullahi ibn al-Harith ibn Sakbara wannan shine mijinta na farko wa kana gadiba makkata fa halafa Abubakar ya zo makka ya kasance yana karkashin sayyidina Abubakar qabla al-Islam tun kafin musulunci to sai Allah ya masa rasuwa dan gidan sayyidina Abubakar ne sai Allah ya masa rasuwa to bayan Allah ya masa rasuwa ita Ummu Ruman sai na abubakar sai ya aure ta lokacin kuma tare da abdullahi ibn al-harith ibn sakbara suna da ɗa guda ɗaya shi ne wannan tufail ɗin don da ya ruwaito mana nan hadisi ɗin a tufail ɗin to da ya aure ta sai na abubakar sai ya ɗauko tufail ɗin gidansa kula da marayu kenan ko sai ya dawo gidansa to daga baya sai ya sai ya aifi abdurrahman ai sai aifi aisha sai kuma aifi abdurrahman ummu ruman kenan ta aifi aisha da abdurrahman kenan ƴaƴan umruman akwai tufail wanda babansu ba ɗaya ba uwa ɗaya suke da aisha da kuma ita aisha da abdurrahman wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya to wannan tufail ɗin akhi aisha ɗan uwan aisha li ummiha wanda uwa ɗaya suke shine ya ruwaito hadisin nan ƙala yake cewa ra'aitu ka anni ataitu ala nafarin min al-yahud nayi mafarki yana gaya wa annabi kenan annabi yana fassara mafarki sallallahu alaihi wasallam banda annabi wa aka bawa lasisin fassara mafarki har ya faɗi menene hukuncin mafarkin kaga babu ko hmm so da ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fassara mafarki to sai zojan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nayi mafarki jiya da daddare ya mafarkin yake ka anni ataitu ala nafarin min al-yahud kaman gane nan nazo gurin taron yahudawa group din yahudawa to mafarki idan mutun yayin shi haka suka shi akwai afghathu ahlamin akwai rudani wani mafarki marar kan gado wallahi karka yadda ka sha wahala kana tambayan zuciyanka ma me ya fassarar mafarkin kai mafarkin wasu sun biyo ka sun maka dukan tsiya ko sun kama ka wannan ya kama kafar ka ya ja wannan ya kama hannun ka ya ja wannan yayi kaza ka tashi da safe ka ce ai ba lafiya ka zama shirme me hada ka da fasara wannan mafarkin ko kaga daga sama an firo ka an yi kaza wannan ai shirme ne su ahlam wannan hayaniya ce akwai kuma ar-ru'ya ar-ru'ya shine kaga wani abu mai kyau a mutunce mai tsafta ko kuma ka rike mai ka gani to wannan sai kai fatan alkhairi akwai kuma hadithun nafsi shi kuma kawai ranka ne za ta yi taraya maka abubuwa wannan har a cikin bacci ana yin sa to wannan duka guda biyun duk shirme ne amma ru'ya in ka ga mafarki da ka gane shi ka san me ake nufi to in ka ga shirme to ka nemi tsari da shedan da Allah shedan ne zai zo maka wasa da kwakwalwa ba abin da zai same ka kuma karka gaya wa kowa in kaga alheri ka yi addu'a Allah ya tabbatar maka da shi karka faɗa wa wani sai wanda kaga masoyinka ne zai taya ka murda in zancen zuci ne kuma kasan ba shi da hukunci dama to shi wannan sahabin sai ya ga mafarki sai ya yi mafarkin gashi a cikin taron yahudawa ƙultu sai na ce he yanzu yana gaya wa yahudawan abin da ya gani kenan sai ce innakum la'antumul qawmu wallahi ku yahudawa mutanen kirki ne ku ku manyan mutane ne lalle ku manyan mutane ne laula annakum taqulun ba dan dai kuna da matsala kuna shirka ba kuna cewa uzairu ibn Allah uzairu dan Allah ne ba kaga ai ai shine babban laifin su in ka cire wannan abin a yahude ai mutumin kirki ne shi ma mutum ne cikin mutane yace wallahi ku da yadda muke gan Allah ya zabe mu ya bamu musulunci kuma da za ku bar shirkan nan ku zama musulmai da za ku fi kowa kirki ƙalu to yahudawa za su ba da amsa kasan suna da ilimi sai suka ce antum la antumul qawmu ai wallahi kuma kun ma fi mu alheri kuma mutane ne larabawa laula annakum taqulun kuma ai ba dan kuna cewa ma sha Allahu wa sha Muhammad ba kaga ba yahudawa yana wa'azi ita kuma kuna cewa sha Allah idan Allah ya so wa sha'a Muhammad da kuma Muhammadu kuna hada sallallahu alaihi wasallam kuna hada aikin Allah da aikin Muhammadu kaga yanzu ba Yahuda ya san meye shirka sai mu mu da muka tashi cikin musulunci ba mu san dan Allah dan annabi haramun bane kace kace dan Allah dan annabi duk wanda zai baka ya baka don Allah ne kadai sai dai ana bayarwa dan girman annabi dan albarkar annabi darajar annabi saboda yana da daraja wa ya bashi daraja ubangiji ne ya bashi albarkar annabi duk annabi yana da su sallallahu alaihi wasallam to sai ce ai kuma kuna fada kuna cewa in Allah ya so da Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kuma lalle shirka ce in zaka fada dai ka ce sannan to shikenan yanzu Tufail ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Sakhbara ya rike wannan maganar yake ta sun maratu bi nafarin sai kuma a cikin mafarkin sai gani na zo wajen wasu mutane minan nasara su kuma kiristoci ne fa qultu sai nace musu innakum la antumul qaum kai ai ku mutane ne masu nagarta laula annakum taquluna ba dan kuna cewa almasihu ibnu allah lalle annabi isa dan allah bane qalu su ma kiristoci sai suka ce wa innakum la antumul qaum ai kuma mutane ne nagartattu ko musulmai laula annakum taqulun ba dan dai kuma kuna cewa ma sha Allah wa sha Muhammad idan annabi in Allah ya so da annabi haka suka faɗi abin da Yahuda suke faɗa falamma asbahatu da gani ya waye akhbartu biha man ukhbirtu nayi ta ba mutane labarin wannan mafarkin nawa nayi ta gaya wa mutane ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته sai nazo gurin annabi sai na gaya masa qala sai annabi yace bari ku ga harkar duk wani mai karantarwa da mutane alheri mai wa'azi so yake yaga 'yan uwa masu wa'azi sun fadada wancan yana aiki a can wancan yana aiki a can wancan yana aiki a can kuma duk mai wa'azi mai nufin Allah shi bai damu da wa'azinsa ba ya damu a ce mu'azinsa wa'azin ta ko ina an karba ko da ba a karbi nasa ba a zo gaban ka ga dan mutane mutum biyar suna sauraron ka a je wajen wani a ga mutum ɗari biyar sai ka ce alhamdulillah in ba a jina ba tun da ana jin na malam wane yayi amma yanzu wasu ba haka suke ba wani in hassadansa kana so ta motsa shi ne ya zo wajen karatunsa ya gaba mutane ya je wajen wancan ya ga an cika fal shi kenan shi damuwarsa a watse daga can ya tara mutane saboda ba don Allah ake aiki ba duk wanda yake aiki don Allah so yake samu masu taya shi aiki waɗanda za a karbi aikinsu ko da ba a karbi naka ba kuma daɗin masu aiki suna da yawa yanzu wani sai in gaji da masa wazi ba zai fahimci nawa amma da malam sunusi zai zo ya kafa wajen wa'azi a can shi kuma sai wasu su fahimci nasa sana ko wanda kuma ni in ba ni ne ba za su fahimci na malam sunusi ba to da mu samu riba ba a je ku da kuka fahimci nawa ku zo ku kuma ku je can ku fahimci wancan ba dai abu ɗaya muke isarwa ba damuwar mu kuma duk al'umma ta yi kyau to wani ba ruwansa in dai ba a zo gurin sa ba ko ina ka je ba da dai kai ba har masallatai ana nuna wancan masallacin nasuwa ne wancan masallacin nasuwa ne wannan duk sakarci ne da rashin aiki don Allah in kana aiki don Allah masallacin can naku ne wancan masallacin naku ne masallaci na gaba naku ne in ba ku samu sallah a nan ba alhamdulillah kullum ina yaban masallatanmu sanda na zauna a can kusa da gidan alhaji na amadu malaminmu malam ya haya Allah ya saka masa da alkhairi da masallacin na amadu da masallacin hajiya ta ne na gefe din wallahi masallaci uku nan suna da haɗin kai in masallacin na amadu za a tada sallah malam ya haya zai jinkirta in an fara kiran sallah anan sai a ce to nan garba yau ga dai malam garba ga malam garba to shine babban ladan a can haka ake tafiya da tsari nan masallaci namu din nan na malam Adamu garko Allah ya gafarta masa limaman da kwamitin Allah ya kara musu lafiya ya musu albarka ba sa ta da sallah na asuba sai mun gama sai mun gama wannan kuma babban hikima ce kenan yan anguwan nan an musu gata a masallacin nan guda biyu in baka samu sallah anan ba kana je al'afar an gama sallah to kenan masallacin dan uwanmu nan ba a gama sallah ba ba shi kenan ba an bana gata ba shi ne aikin ba to wannan da ya zo sai ya ba wa annabi fa akhbartu sai ya ba annabi labari bari ku ji mai annabi faɗa hal akhbarta biha ahada ka ba wa mutane labarin mafarkin nan saboda annabi ya san gaskiya ne qultu na'am sai na ce kwarai na gaggaya wa mutane wannan mafarkin kala sai annabi ya ce fahimidallah wa asna ali sai wannan sahabin kai ya ce sai annabi ya gode wa Allah ya yi farin ciki ya ce alhamdu ya yi inna alhamdulillahi kenan tunda an gaya wa mutane sakon gaskiya yanzu waɗanda ba su ji ma bari in gaya musu kai yanzu ka taya ni aiki sun makala sai annabi ya ce amma ba'adu bayan haka to wannan amma ba'adu tana cikin sunna kenan ko babu summa din nan zaka ji wasu sun ce summa amma ba'adu in ka ji wani ya ce summa amma ba'adu bakin ne ya saba amma ba kuskure kuskure ce amma bakin ya saba saboda haka sabo ba zai sa kai ta kuskurantar da wanda ya haka ba amma babu summa duk in ka zo magana kai amma ba adu kadai sai annabi ce amma ba adu bayan haka fa inna tufailan shi tufail wan aisha ra'a ru'ya ya ga ru'ya kun ga sai aka kira shi ru'ya mafarki kenan akbar biha man akhbara minkum ya ba wasu daga cikin ku labari wa innakum qultum kun kasance kuna fada kalimatan wata kalam wata kalma wacce asalin ta shirka ce ma kana kana yamna'uni kaza wa kaza an anhaakum anha abu kaza da abu kaza ne ya hana ni in hana ku fadan kalmar wa zai ga min me abu kaza da abu kaza malamai suka ce ubangiji bai ce je ka hana su ba annabi kuma baya magana sai da abin da aka hana shi ya san kalma ce marar dadi amma ba zai wa Allah shi shigi ba la'alla tana da tawili la'alla tana da kaza amma yanzu da da aka da Allah ya masa umarni sai ya ce fala taqulu kar ku sake cewa ma sha Allah wa sha Muhammad idan Allah ya so da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kar ku sake faɗan haka walakin qulu ma sha Allah wahdahu duk abin da zaku ku ce in Allah ya so kar ku hada shi da ni aikin Allah shi kada yake kayansa ku ce ma sha Allah wahdahu idan Allah shi kada ya nufa babu man sabbar dahara faqad ada Allah babin duk wanda yake zagin zamani kamar ya zagi Allah ne wanda zai zagi zamani kamar ya zagi Allah subhanahu wataala ne ƴan uwa zagin zamani ya kasu kashi uku ka zagi zamani ka zagi zamani kake ganin cewa zamanin shi yake yin abin da ke faruwa a zamanin wannan kafirci ne ka ce wannan zamanin shi ya kawo yunwa shi ya kawo kaza shi ya kawo kaza wannan kafirci ne ga Allah ba wanda yake wannan saiwa sai Allah na biyu mun gane ko ka zagi zamani ba kana ganin cewa shi ya kawo wahalhalu ko wani abu ba ka kaddara Allah shi ya kawo amma kana zagin zamani saboda abin ya faru a cikin zamanin wannan kuma haramun ne bai kai shirka ba amma na farko shirka ne da kafirci na uku wannan ya halatta shine ka ba da labarin abin da ke faruwa a cikin zamanin na rashin mutuncin 'yan zamanin ka ce wannan zamanin ai al'amarin ya lalace wani ma har bakinsa zai kuskure ya ce Allah wadare da wannan zamanin yana nufin Allah wadare da abin da 'yan zamanin nan suke aikatawa kana ba da labarin Allah wadaran halayen da ake a wannan zamani ba kana danganta shi da zamanin ba wannan babu laifi amma shi ma mutum ya yi taka tsantsan to zamani ba a zaginsa domin Allah shi ne zamani wa malai ba mu ya karanta mana ya ba mu fadin Allah wa qalu kafire suna cewa ma hiya illa hayatun ad-dunya wannan mutuwan da kuka ga muna yi ba komai bane sai rayuwar duniya na mutu wa na haya muna hayatu dunya wa mal hayatu wa mal hayat wal wujud suna cewa wa qalu suna cewa ma hiya illa hayatun ad-dunya rayuwar mu da komai da da samuwar mu ba komai bace sai rayuwar duniya na mutu wa na haya mu mutu mu tashi wa ma yuhlikuna illa ad-dahr ba abin da yake kashe mu sai zamani kun gane su suna ganin yau in an haifi yaro yana karami ya zama dan shekara bakwai ya zama dan shekara goma sha biyar ya zama har ya je shekara saba'in ya je shekara tamanin zamanin ne yake kai shi wannan shekarun sai ya mutu wani kuma accident na zamani sai ya same shi tun yana karami ba shi da lafiya ba zai kai saba'in din ba ba zai kai talatin ba ma sai ya mutu wani ma za a haife shi a yi barinsa ya mutu to suna ga su ba mai kashewa sai zamani wannan kafirci ne mu a kakidar mu ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah kaga suna zagin zamani kenan zamani shi yake kashe su ba Allah ba fi sahih an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala Allah yana cewa yu'dhin ibnu adam dan adam yana cutar da ni yasubbu dahara yana zagin zamani wa ana daharu kuma ni ne zamani kenan ka zagi zamani kaman ka zagi Allah uqallibul layla wan nahar ni ne mai juya dare da rana ba zamani ne yake juyawa da kansa ba kamar malaman geography kawai wani accidental abubuwa ne a'a Allah ne mai yi yana sani wa fi riwaya wata riwaya la tasubbu dahara kar ku zagi zamani fa inna Allah huwa daharu lalle ubangiji shine zamani din hal ad-dahru min asma'illah shin tunda Allah ce ana daharu shin ad-daharu yana daga cikin sunaken Allah laysa min asma'illahi ta'ala ad-daharu sunan Allah ba sunansa ne ad-daharu ba shi dai ya ce shine zamani amma bai ce suna na zamani ba na daya in ka karanta waccan ayan kaga siyakinta zai nuna ba sunan Allah zamani bane da ya zama mu daga sunaken su to da abin da jahiliya suka yi suka ce wa ma yuhlikuna illa daharu ba mai kashe mu sai zamani ai da ba su yi kuskure ba kenan kenan ba mai kashe mu sai Allah to kaga da suka ce wa ma yuhlikuna illa daharu ba mai kashe mu sai zamani kuma aka kafirta su da wannan abun da ya nuna kenan ba sunan Allah bane na biyu siyakin hadisin ma ya kore haka la tasubbu dahara kar ku zagi zamani da sai ce la tasubbuni ana dahako tace la tasubbu dahara man ja'ala dahar huwa Allah faqad ja'ala al-makhluqa huwa al-khaliq duk wanda yasa zamani shine Allah to kamar yasa abun halitta shine Allah domin Allah shi ya halicci zamani sunaken Allah dukkan su kyawawa ne kuma sun kai makura a kyawu kuma suna da ma'ana amma ad-dahar dahar wani wani wani kyau yake da shi a suna ma kuma wanda ma'ana wanda ma'ana yake da shi yanzu da zaka ce sunan Allah ad-daru wace ma'ana ka samu duk sunan Allah sai ka samu musu ma'ana Allah shine abun bauta ar-rahman mai rahama kuma zaka samu sifa a ciki amma ad-daru babu wata ma'ana babu wani ba wani suna ne cikin kyawawan sunake ba balle ka danganta ta ga Allah subhanahu wataala sunaken Allah subhanahu wataala duk sunaken Allah mushtaqqa ne sunaken Allah an tsamo su ne daga kalma da take da ma'ana wannan kuma kun ga ba shi da ma'ana sannan ya zo game da hani game da abin nan zagin dabba da iska da zazzabi duka wannan hadisi ya zo ya hana karku zagi iska karku zagi dabba karku zagi zazzabi to su ma ya mace sunaken Allah ne kaga su wannan duka su ma ba kuma yadda aka hana a zagi zamani haka su ma aka hana saboda haka wannan shine karshen wannan karatu na wannan sati eh na wannan rana sai kuma Allah ya kai mu gobe insha Allah tabaraka wa ta'ala subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh